الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فمنه بدا وإليه يعود والحمد لله الذي بوأ لإبراهيم مكان البيت للركوع والسجود وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه المعاب والرجوع واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من تبعهم في التقوى والقول السديد وسلما تسليما أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى فإن التقوى الله سبب لسعادة الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويسر له أمره وينور له قلبه وينور له قلبه ويغفر له ذنبك ألا وإن التقوى هي اتكاد ما يقي من عذاب القبور وعذاب الجحيم ولا يكون ذلك إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي والكوف من الرب العظيم ولا يكون ذلك إلا بتقديم الطاعات من العبادات والاستئدادات لليوم الأخير العظيم ذلك اليوم الذي يحشرون تحشرون فيه إلى الله هافية أقدامكم آرية أجسامكم وتحاسبون وتجزون بأعمالكم إما إلى الجنة وإما إلى النار ومن كان من أهل الجنة فقد فاز ومن كان من أهل النار فقد خاب وكثر يقول الله جل باري وعلا في كتابه العزيز بعد ذكر الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا أقول ما تسمعون godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin alkur'ani a bisa bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ajiye annabi Ibrahim alaihi salam ya ajiye masa wurin ruku'u da kuma sujuda albarkoki sun yawaita gare shi mulkin sammai da ƙasai duk a hannunsa yake shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wajensa ne sanin lokacin tashin ƙiyama sannan zuwa gare shi ne makoma take ina mai tabbatarwa babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala mulki yana gare shi sannan shi a bisa dukkan komai mahalarci ne yana halarce yana sane bi ma'ana da jinsa da ganinsa da iliminsa yana halarce ba wai da zatinsa ba domin ubangiji ta'ala ya tsarkaka a ce sai da zatinsa ne zai zamanto yana sane da al'amarin bayinsa a'a da iliminsa da jinsa da ganinsa ina mai tabbatarwa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa ne kuma bawansa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma su ƙara tabbata a bisa duk waɗanda suka bi su da kyautatawa da taƙawa da kuma maganganu waɗanda suke na daidai a kansu Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa musulmai hutubar mu a yau tana tunasar da mu ne a dunkule dangane da kiyaye dokar Allah maɗaukakin sarki cikin dukkan komai cikin dukkan al'amuranmu lalle ‘yan uwa musulmai akwai buƙatar mu zamanto masu kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya shafi aƙida cikin abin da ya shafi ibadat cikin abin da ya shafi mu'amala idan an ce mu'amalat shine abinda zaka yi shi tare da wani abinda ya shafi kasuwa ya shafi zamantakewa ta aure ya shafi aikin gwamnati ya shafi wasu ma'amaloli daban-daban akwai bukatar lalle mu sani cewa akwai abinda Allah madaukakin sarki ya yadda mu yi a ciki akwai kuma abinda Allah madaukakin sarki ya hana mu so da aka sai mu iya bakin kokarin mu san cewa menene abinda Allah madaukakin sarki ya yadda ya halartar mana mu yi a cikin dukkan al'amuran mu sai mu yi kokari mu yi shi sannan menene abinda ubangiji ta'ala ya hana mu a cikin dukkan harkokin mu sai mu yi kokari mu nisanci wannan abin wannan shine takawa shine kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala ya ‘yan uwa waɗanda suke masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala, lalle ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, domin lalle ku sani kiyaye dokar Allah maɗaukakin sarki ita ce sababi ita ce hanya na rabautar bawa duniyarsa da kuma lahirarsa. lalle ya ‘yan uwa musulmai ku sani cewa kiyaye dokar Allah maɗaukakin sarki ita ce sababin da take jawowa Ubangiji ta'ala yake sanya wa mutum baƙin cikinsa ya zamanto farin ciki, ƙuncinsa ya zamanto fita daga cikin kuncin sannan takan sa ubangiji ta'ala ya sauƙaƙa masa al'amuransa gaba ɗaya sannan kiyaye dokar Allah maɗaukakin sarki takan jawo ubangiji ta'ala ya haskaka zuciyar bawa ta zamanto tana karɓar umarnin Allah maɗaukakin sarki tana karɓar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana yin iya bakin kokarinta wajen nisantar abin da ya hana abin da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana lalle ƴan uwa musulmai ku sani cewa taqawafa shine kiyaye dokar Allah madaukakin sarki wannan sababi ne da yakan jawo Allah madaukakin sarki ya gafarta ma bawa zunubansa gaba daya ya ƴan uwa musulmai ku saurara ku ji lalle kiyaye dokar Allah madaukakin sarki shine rukon abin da zai kare ka daga azabar kabari abinda zai kare ka daga azabar wutar jahannama wannan kuma baya kasancewa ya zamanto yayi wu dole sai da aiki da umarnin Allah madaukakin sarki da aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nisantar abinda Allah madaukakin sarki ya hana da nisantar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana yayi tsawa sannan kuma da jin tsoron ubangiji ta'ala da ganin girmansa a wani daga cikin magabata yake cewa lalle bawa yana da kyau ya lura yayin da ya fada cikin wani abu wanda zai aikata wanda yake na laifi ne ya zamanto ya hararo manya-manyan halittu na ubangiji ta'ala kamar sama kamar ƙasa kamar wata kamar rana kamar tauraro ya duba girmansu yadda a kullun da'a suke yi ga Allah subhanahu wata'ala babu turjiya babu ki sannan kuma babu gajiyawa to shi kuma idan ya duba kankantar halittarsa ai halittarsa karama ce idan za a kwatanta ta da waɗancan manya-manyan halittu halittarsa ma ka iya cewa bata kai ta kiyashi ba to ya duba kuma girman wanda ya halicci waɗannan halittu manya-manya ɗin ko shakka babu ya ce hararowa irin wannan zai taimaka masa ya yi ƙoƙari ya ga cewa da sauri-sauri ya nisanci abinda Ubangiji ta'ala ya hana gwargwadon iyawarsa gwargwadon ikonsa har yanzu kiyaye dokar Allah maɗaukakin sarki ba ta kasancewa ta yiwu sai da gabatarwa da ɗa'o'i ga Allah maɗaukakin sarki ta ɓangaren ibada bayan aƙida ta tabbata ɓangaren ibada abin da ya fi girma shine sallah lalle a same ka kana daga cikin masu kiyaye sallah kuma a same ka ka iya sallar yadda ya kamata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar sannan kuma hakan baya yiwa sai da tanadi da tattali domin ranar gobe kiyama wacce take rana ce wacce take mai girma wuni ne wanda yake mai girma domin lalle wannan wuni ne wanda za a tara ku a cikin wannan wunin zuwa gaba ga Allah madaukakin sarki ba ku da takalma a ƙafafuwanku sannan kuma jikinku babu komai kowa tsirara yake tafiya sannan ba ku dama da kaciya kowa haka zai tashi gaba da gaba ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ubangiji ta'ala ya sa a yi muku lissafin abin da kuka aikata sannan kuma a sakanta muku da abubuwan da kuka aikata wani ya zamanto sakamakonsa shine gidan aljanna Allah ya sanya mu ciki wani kuma ya zamanto sakamakonsa shine gidan wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wasu kuma su zamanto suna nan baina zalika suna al'araf waɗanda daga ƙarshe za su shiga gidan aljanna duk wanda ya kasance yana daga cikin 'yan aljanna a wannan wuni hakika ya rabauta ya tsira Allah ya sanya mu ciki wanda kuma ya kasance yana daga cikin 'yan wuta hakika ya taɓe ya yi asara Allah madaukakin sarki ya hana ya kiyaye mu ya arzurta mu da kiyaye dokarsa lalle ya ƴan uwa musulmai mu sani cewa da wannan ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai girma bayan ya ambaci al'a bayan ya ambaci siradi sai ubangiji ta'ala ya ce summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiya ubangiji ta'ala ya ce sannan kuma idan an zo ƙetare siradi wutar jahannama ce a ƙasan siradi domin siradi tamkar gada ne wanda ta kayi za a bi sai bayan an bi masu tafiya aljanna su tafi aljanna Allah madaukakin sarki ya bamu ikon ketarewa daidai lokacin da ya kamata sai ubangiji ta'ala ya ce sannan kuma za mu ketarar da waɗanda suka yi takawa bi ma'ana suka kiyaye dokar Allah madaukakin sarki sannan kuma za mu wanzar da waɗanda suke azzalumai ne sun zalunci kawunan su mu gurfanar da su bi ma'ana bayan sun fada cikin wuta mu gurfanar da su a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya arzurta mu da takawa Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da kasar mu lafiya lalle ya ƴan uwa musulmai akwai buƙatar ci gaba da addu'o'i babu dare babu rana babu wuni ko da wanne lokaci don nema mu kasar mu zaman lafiya yanzu akwai wasu mutane da suka sake fitowa a ɓangaren sokoto zamfara da makamantansu wasu mutanen daga cikinsu 'yan mali ne wasu 'yan nijar ne da sauransu sun shigo wannan ƙasa bayan sun shigo da nufin za su kori 'yan ta'adda yanzu kuma su suke ta'addanci kuma suna nuna sun fi kowa iya musulunci suna nuna cewa su suna yanke wa mutane hukunci muraran kamar dai yadda boko haram ta aikata saboda haka yan uwa musulmai mu yi kokari mu yi tayin addu'o'i Allah madaukakin sarki ya raba mu da fitinar waɗannan mutane ya raba mu da sharrukan waɗannan mutane domin da haka boko haram ta faro har ta karfi har ta kai yadda ta kai waɗannan mutane abinda ake ce musu ana ce musu lakurawa abinda ake gaya musu kenan Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan abu na gaba ƴaƴan uwa musulmai akwai babban limamin masallacin gwallaga Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa shine malam Ibrahim Idris Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya gafarta masa idan ta mu tazo Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani sannan a wancan sati mun haɗu da wasu mutane cikin ikon Allah aka taru aka bada gudunmawa shine aka samu wannan sauti yanzu da amfani muke yi da hasken rana duk wanda ya bada wannan gudunmawa Allah madaukakin sarki ya ƙara masa cikin arzikinsa duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya saka ma kowa da gidan aljanna أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله